ولا إله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرع لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاءكم وتانا بقوا وتا رجب hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 sannan kuma uku ga watan biyu 2023 aiwar annabi isa amince Allah ya tabbata gare shi a ci gaba da darasi na littafi a tajirin tsari a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin al-khattab littafi a tajirin tsari littafi ne wanda babban malami a sheikh ahmad bin muhammad bin abdulatif azzabili ya iktisarinsa daga littafin sahih bukhari wanda an yi shi hijira tana da shekara 813 ya rasu hijira tana da shekara 800 ya rasu 813 allah cikin shi da rama za mu tashi babe na ƙarƙashin kitab na takwas hadithi na 220 da 30 da bakwai ko? da arba'in ko? babu masu min al'aura shi ne babu babu salatu a cikin babu babu salatu ما يذكر من العورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يختبئ الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه شيء ما ليش باب ما يذكر من العورة wannan babe zai karanta da mu masu abin da yake zamantarwa wajibi a rufe minan aura daga tsiraici ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga sa'ad ibn sinan al-khudri Allah kare yarda a gare shi annahu qala na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya istimal as-sama akan yin kurman yage wa an ya tabi rajul fi thawbin wahid kuma ya hana mutum ya lulluba da tuwa daya laysa ala farjihi minhu shay'un ba tare da ya sa wani abu wanda zai lullube tsirece shi a wannan hadisi za mu ga hani na warko an istimal samma kurman yahe mai ake ce ma kurman yahe yadda mutum zai zamanto ya lullufa ga baki daya hal hannuwan shi shigar da su kenan kamar yadda mata suke naduwa da a baya ko kuma shine an yi shi bisobi ya lulluɓe duka ta yadda zai rufe duk cikin shi babu wata kafa da zai hudu kan shi ko hannun shi kamar ka ɗauki dara duka ka lulluɓa ga waki ɗin ka hakan kawon kare shi ko kuma ya zama to kaya wa ridaɗi kuma ya zama hannuwanka suna ci don zumi zai biyo baya kaga in mutum yana cikin sallah ba zai ji daɗin gudanar da hannun shi ba saboda hannun kenan yana matsashi ma yana nan akwai nau'i na cutuwa cikin sai manzo sana sai hani a kawai wa ya tabi rajul kuma mutum yayi zama na samar kwato fi saudin wani amma kuma da ridadi kare da mutum zai zauna a mazaunan shi sai tsaye da kenan abin da ke shi sai tsaye da kenan kwabrin shi sau da aka yawwa kenan sai mutum ya zauna kuma kaga inda mutum ya zauna yawwa sai ya tsaye da wannan in shi haka to kaga yanzu ya zama zane ne kawai mutum gare shi sai wannan zama kenan za a samu bayyano tsirece shi yanzu misali mutum ya sa hirami na haji sai irin wannan zama kaga za ka samu wannan shi yasa mata za su zauna kaga da ke zane ne kenan sai su tattare duka sai su hada sai su zauna saboda kenan zane ne gare ka inda za ka yi irin wannan zama da wani lokacin mutum zai zama tsarecin shi ya zama ya bayyana kaga nan sai aka sa sharɗi fi saumin wahidi da tuba daya da wannan wasu malaman su ga ba laifi ba ne a yanzu kenan dan kayan sama wasu ko suna da illar da ta sa aka hana zaman musamman ma a juma'a kina zai iya yi wa iska ta fita daga cikin mutum ya yi sama don yana jiran juma'a kaga haka nan in zai iya faruwa amma kaga nan da ɗaiɗin wa an yi hatsabi a rajul kuma mutum ya zama na samar kwato fi saubin wani amma kuma da tufa ɗaya to in kuma da tufa biyu ne wa da zane da kuma mayayi kaga yanzu kenan an samu mai lulluɓuwa to ko da ya yi ma tsirke shi ba zai bayyana ba shi ne za ka gani yawa wani sai ka gaya sa ya rama shiraji amma da dama daga wasu alzammu sai zauna ya kaga tsirce shi yana bayyana wani yan ce gyara a gashi shi ya samu biya irin wannan ka mutum ji sai kokarin kenan iyayen shi su koya mai tsarin tarma kaga san da su mata kenan tarma zane da wannan sun saba lesa da farji min mushin ba tare da ya sa wani abu da sai lilfe al'aurar shi ba nan kaga kenan mastur minan aura kenan wajibi ne ko a sallah ko a wajen sallah musulmi ya zama ya lullube al'aura shi bayyanar da al'aura ɗaya ne daga kaba'ir zuru ba za na sasance la'anar lawan ari wanda zuru ilaiha allah tsine ma wanda zai bayyana tsireci da wanda zai kalli tsireci imam al-bukhari ya kara mai mai tashi a kitabun libas babu shi tumalin samma kurman yaɗi ba so ka ruwa gabaki ɗaya hakan ka duka kare ko kuma ka nannaɗe cikin ka duka har hannunka ka shigar da su duka gaba da ba misali ka hudda hannun wanda daga riga ya kasa shi ci wannan ma ya ka hudda daga hannun ya kasa shi ci to yanzu in za ka yi sallah ka ga wajen daga hannu ma za ka sha wahala yin ruku za ka sha wahala inda wani abu zai faru zai zama da wahala saboda ni hannun a matsayi kaga yanzu misali sai ka nannaɗe ka nannaɗe to ta ƙaƙa za ka iya mi ka huddo hannun to shi ne kurman yare lesa na farji min shehun ba tare da ya sa wani abu ba da zai zama ya tsare ne har aura sannan ya maimaita shi dai a kitabun libas babu yadda ba fi sobin wari hukuncin yin zaman samar kwato da izari kare wannan bai halitta a kitabun somi ya maimaita shi babu somi ya mulfisun abu a maimaita shi babu bai'ul mula masa da kuma dai babu munabata shi ma mai mai tashi al-istizar babu julus kaifa ma ta yassara mutum zai iya zama yanda ya sauƙaƙa gare shi yanda ya sauƙaƙa gare shi kenan zai iya zama saboda kaga sai aka cewa an yi asabi a rajul amma milen sa da farji min shi ashe ya halitta zaman samar ko sai sai dai mi in har kenan ya zama babu wani abin da mutum ya aura amma inda kai kenan ya halitta mutum ya irin zama saboda kenan ba kayyade ma ba mutum gwargwadon yin irin wannan zama ɗin wasu na ga kamar zama ne wanda yake bashi da kyau zama ne na ma'asaba kamar in kai irin zaman za ga kamar ba lahiya ba to wasu ya suke gabe halitta mutum ko a kai shi yasa gaga bukari sai a can babu jirus kai kuma ta yassara an abi wurin rata radiyallahu anhu qala na annabi sallallahu alaihi wasallam bai a kai ne an limas والنباط وأن يشتمل الصماء وأن يعتبي الرجل في ثوب واحد حديث سيدنا أبو هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم ما كيانا أن بيعتين نوع شركية عن اللماس cinikin tabawa ko kuma shafa abu a ce ka rumtsa ido abinda ka taba shi ne ko kuma kaya yana cikin yadi yana cikin lera shi a ce kawai in ka taba gani ba tare da ka hudu ba ka gani ko cikin duhu a ce wanda ka tabo shi ne daga wanne ba ko kuma a ce ka jefa abinda ka jefa wanda ya taba shi ne ka saya kaga ciki ai babu tabbacin mai ka saya a ciki shi kuma cinikayya ana bukata a samu tarazi da kuma kenan ya zama abinda za a sai da zama ma'alu in ya zama kenan za a ce abinda ka ja kenan zama bai ulmajhul saboda yanzu abinda ka an kai ciniki ka saya amma sai ka jefa wanda ka tabo shi ne kaga kenan akwai jahalar wannan haramun ne wani yashtamilar samma kuma haramun ne mazara sa sai hani mutum ya yi kurman yare bayan raba kenan ka lulluɓa duka gaba ɗaya ka rihe kanka ta yadda baka bar wata kafa ba kai da kanka ma za ka iya cutuwa tun da yanayin barci kowane yanayi yana iya kama mutum wani ya tabi rajul fi thawbin wahid kuma mutum ya zama samar kwato amma da tufa ɗaya shi ma kaga saboda wannan zai bayi zuwa ga bayyana tsirecin mutum wanda kuma bayyana da tsireci haramun ne bukhari ya fitar da wannan kitabul libas babu shimani samma alaihi taba fi sobin wahid haramun shi ma buyu a babul bai'ul mulamasa kaga ce sa yace wa anil limas sannan kuma a biyu a dai munabaza shi ma dai ciniki na ne kenan jifa sannan kuma a mawaƙitar sara babu salat ba da fajar hatta tartabi shams sannan kuma la ya ta'arra sala qabla ghurubi shams mutum ba zai kirna da yin sallah ba kafin gurubu sham sai kuma a son son yomin nahar wa an husaini na abu huraira ne radiyallahu anhu kana ba sani abubakar radiyallahu anhu sai da abubakar ya aika ne fi tilkal hajja a wannan hajji ne fi tilkal hajja kaga kenan an kenan hajji wadda take sananniya wace hajji ba san nabi a a to yi zan fi tilkal hajja kina sai zama kina alƙin wadda take kenan alce wadda take kenan wadda take kenan azzikiri lil'adin zikiri kenan wadda kenan ta gabata kenan ta kenan ba zihiri ba ce kenan wadda take marufa akan wannan tunda an ce wannan sai ta zama mai sananniya ne daya daya hajjatul wada to amma wannan fi tilkal hajja wannan hajji wanda shi sai ne na abubakar yayi amirul hajji a shekara ta nawa ce wadda sayyidina bakar ya amirul hajji amirul hajji na farko sayyidina bakar shekara ta nawa hajjin da sayyidina bakar ya amirul hajji ha a shekara ta shida ya sulhu da biya mashirkai sun hana hajji mafarko tambaye kamar bata da wahala ne ba aikata da wahala tun dai da aka hijira ai ba huta ba zuwa yunkurin umara ai shekara ta shidda go shekara da kuma mashirgai suka hana kenan da suwa zuwa ɗaki allah go shekara ta bakwai ita ce aka yi alkawarin shekara za a zo shekara ta bakwai a nan sana sai zo umara go shekara ta takwas aka yi fata maka shekara ta goma hajjatul wada to kaga kenan shekara ta nawa ta tara kenan shekara ta tara a yi ta ce kenan sai na damu ne amiran hajji na warko da nan sana sai na dafi zirkar hajja fi mu'azzini cikin waɗanda suke masu shelantawa yau man na hajji ranar sokewa hadaya rana ta goma ke rago mu'azzini bi minan mu je mu yi shela mu sanar amina yau man na hajji ranar goma ga wata cewa allah ya hujja ba da al'ami mushrikun ahir bayan shekara nan kar a kuma samun wani mashirki ya je aikin hashi gaga aka yi fato maka shekara ta takwas maka ta zama daular musulunci to yanzu tun da maka ta zama daular musulunci to irin abubuwan da suke na zamanin jahiliya in ka zo aikin haji sai ka kwaɓe kayan ka da ka zo da su daga can dole ko dai wani ɗan harami ya ara ma kaya ko kuma kenan ka yi tsawafi tsirara suna cewa kayan afaki wanda ya zo da tuwanin shi daga can tuwanin sako ne kenan dole in ka zo da tuwanka daga gida ɗayan biyu ko dai ka aji ka saya wajen wani wanda yake kenan ɗan cikin harami kenan dai kai ɗan hindu ne wajen harami to ba ka yi ba da tuwanka in kuma ba haka bai dai kai tsawafi tsirara sau da kayan na sako in mace ba ta samu bota sai ta ɗan yawa abu haka a gabanta haka suke wannan a tsirara suke zagaye ɗaki hannu ta sa ajiye aliyu akwai ka cabula akwai ka cabula allah ya hujja ba da allah ya hujja ba da ɗami mashirku kar wani mashirki ya kuma yaji tun da kaga hajjinsu ta saba ta ko'ina wajen tarbiyya na baikara sharikar illa sharikar huwa na ka tamliku huwa mamara Allah muna fakka da abokin tarayya sai wani dan abokin tarayya wanda shi ma da shi da abin da ya mallaka duka naka ne kenan in an bauta mai ma duka ne kai aka ba to kaga me tarbiyyar su da shirka ce to kuma yin dawafi tsarara duk da shi dama kawuri ai komi ma wannan ne shi yasa zaka ga ai ko an zaka ga mafi yawa da yadda aka ce wannan mushriki ne ai kawurai ba su yarda ba su damu da bayyana da tsireci ba kaga ko aya da an nuna ma daula ta kawurci ai ka sani ba ya in aka gwada masu maza da ka kasa kawurai ko ka sauna kawurai daga bai daga bayyana da tsireci zaka gane da an ce ma wannan musulma ce wannan kafira ce ba ya ce ma kaza zaka gane daga ni daga shiga ɗin shiga firi bai da an ba ko a haka kuma mazansu za ka ba su da an ba ga lura da koyo su kafirai abu zan za su shai ko ina mamutu yana wanka sai wani ya tarra shi su haka ne ko wani aiki suke maka kuma sun ga dama su dinga wanka a gini masu wuce masu na gani ta ce wani guri da suna aiki kawai sai kaga sai su yi kawai sai ɗan raba suna da mutane za su wuce suna kallon su kawai ato sai zandir yana wanka su bayyana tsirci ba ko bayyana tsirci Allah ya hujja ba da al'ami mushrikun bayan shekarar nan kar mushriki ya zuwa shi wala tufu bil bayt quryanu kuma ahir ta samu wani yazo yana tawafin sarara sun ma da rasul sassa aliya bayan nan kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam bi bayan ya kuturno da sayyidina ali fa amarahu an yu'adhdina sai aka umarce shi kuma ya je shi ya shelanta bi bara'a da suratu bara'a cewa an yi baran bara'a alkawarin da aka kulla na shekara ta shidda amur hudebiya go wanda ya kumshi dokoki daban-daban guda goma arzikin goma domin duka an watsa musu tun da sun watsar dama kuma allah ce sun watsa ka watsa musu da su an kari ba su da alkawari to aka tura sai da na ali an yi baran-baran kuma babu wannan alkawarin an yi shekara ta shidda shekara ta takwas sun warware alkawari sun jiran ma kabila ta kuza sun dinga karkashe su da dare sun dinga kashe su a cikin harami sun kashe su a gurin ɗiban ruwansu sau da haka aka ce to kenan sai aka tura sai da ali ba sun ba a dafa rasula sallallahu aliyar ta yanar sara sai kusan na sai da ali wannan shi a suna kan hujja a matsayin kenan mai ga dacewa sai da ali da akan khalifanci to kaga sai na bakar bayan ta yin tubara a kasar ba sannan kuma annabi sarasa ya tura sayyidina ali ya je ya karanta suratu bara'a wanda take nuna cewa alƙawarin da aka kulla a kankanin su to babu shi ba sannan kuma inda aka kulla yarjejeniya yanzu kuma sai zai zama to ne yarjejeniya a warware ta to wanda aka kulla yarjejeniya dole sai shi zai sanar da warwarewa ko kullawa ko kuma wani ɗangon shi da shi ne da shi ne kuma sai aka tura sai da na'ali ƙala abu hurera abu hurera ce ba zana ma'ana aliyu sai da na'ali shi ma sai shelanta tare da mu kaga su can sai da na'abakar ya tura su ne su je su waɗi sakon da anam sarasa ya tura shi shi ma anam sarasa ne ya tura shi allah hujja ba da al'amin mushirku a saurara sanarwa daga shekarar nan kuma mushirkai babu zuwa wani wanda duk wanda ba musulmi ba ba rai zo ya aiki a shi ba wala tuku bil bayt quryan kuma ba ai rawani ya dawa bi sarara ba sun ma da rasulullah sallallahu alaihi ba mara hu an yu'addila bi bara'a yau martin shi je shelan ta musu da kenan suratu bara'a anan gurin zamu ga kenan cewa Allah ya wuce wala tuku bil bayt quryan in har an hana yin tawafi tsirara min babu aula ne sallah min babu aula sallah ba zana ma'ana aliyu kenan dukkanin wanda zai yi sallah tsirara bai da sallah sai dai wani ya zama yadda kwata-kwata babu kayan ne babu kaya ne to kaga wannan kuma kenan fata ullaha masta fatun kenan shi ne fukawa suke ba da misali da za a ce mutane sun yi bulaguro sai a sami 'yan fashi su kwashe musu su tufafi kaga duk irin wani abin yana faruwa yanzu ne zama duk tafkar zalunci da wani wasu duka ya amshe duk kayan na mutane to lokacin sallah ya ya za su yi aka ce su suna iya yi ya zama kowa ya rinsa idan shi wasu kuma suka ce sai a yi sau ɗaya kenan liman ba sai ya shiga ba shi ma gaba ko kuma su yi sallah kenan jamuwa wannan kowa ya rike irin shi Allah sauwa kaga irin wannan musibu ne amma dai da musulunci kuma diyan da kaga kuma akwai sauki kana Abu Huraira ba zana ma'ana Ali sai da na Ali sai sanar tare da mu fi ahli minan yawman nahari a cikin jama'a wanda suke na mina a ranar goma ga wata la yahuddu ba'da al-ami mushriku bayan shekarar nan kar a samu wani mushriki ya kuma zuwa hajji wala tufu bil bait uriyan sannan kuma ka a samu wani yayi dawafi tsarara ba tare da tafafi ba wannan yana nuna mana fadla da kuma ni'ima na musulunci ba za ka gane ba gara basa da ni'ima da fadla na musulunci sai ka kalli azamtar jahiliya wabdil ya zaharu husnul hudul wa bizuddi haka tabayyana al-ashiya shan kishiyar abu yana bayyana in ka kalli kishiyar shi ba ka gane ba hasken musulunci sai ka kalli duhun kafirci ba ka gane ba hasken sunna in ka kalli da tsina bid'a ba ka gane ba ni'imar musulunci ka kalli jahiliya da ya ake rayuwa ta jahiliya don ka kalla sai ka gode ma Allah subhanahu wataala da ya shirye da kai zuwa ga tafarki addinin musulunci kai da ka kalli kahurci ma kaga abin babu kyau zaka ga ma'aibuwa ce za ta sa jin ta sa shi ta yi shaba mai shekara 60 to me zaki ne ba ɗan shekara 60 ta yi shaba ƙarshen ta ma ta kawo hana sallar ta sa to ka ɗauki misali kaga ai wani abin sai ka hurci wani kazamta ka kalle shi sai kaga abin babu tsari saboda a fitira ai haka nan kaga ba daidai bane a fitira a ce ma wannan ma'ayyar mutunci haka ya kaga ni kaga abin babu babu wannan to kaga da tun ka hurci kenan zamanin jahiliya iya daga cikin abubuwan da suke aikatawa wanda yake kazamin abu sai Allah ya zo da wannan ni'ima ta addinin musulunci sai aka tsamakar da larabawa daga wannan to amma yanzu shi wani bayan wannan ni'imar ta musulunci ni'imar nan ta sutura da Allah subhanahu wata'ala yake tana ma banu adama cewa kada an zanna alaikum libasan yuwari sawatukum warishan wa libasu taqwa zalika khair ya ku bil adamu ne muka sabkar muku da tufafi inna wanda zai lullube tsirecin kuma sai mutum yake ga haka nan ba ta mushi ba zai sa tufar da zai bayyanar da wani bangare na tsireci mace ita ma ta ringa ga wannan ado ne alhali kuma adan yana cikin lullubewa wannan abin da yake tsare ci adan yana cikin lullubewa da wadda za ta lullube ta sa sutura wadda musulunci ya yarda da wadda za ta yi shiga wadda take ta magusawa gurin duk wani mutumin kirki mai hankali mai tarbiyya ya san waccan ta yi kuma duk ma wanda zai zama a zuciyar shi in dai ba mai cin nama alade ba in dai ba mai cin nama alade ba ko kuma wanda ya tsani ɗabi'a ta alade ba wanda zai so zai huta da matar shi ta bayyanar da adanta ko ta bayyanar da wasu surori na fitina kuma ya huta da ita aka ne ci abin yana ba zai so ba haka nan sau da ɗabi'a ta wanda yake kan fitira kaga da akwai kishi a zuciya shi akwai kishi a zuciya shi ko ta sa tuwahin da ya dace da za a samu wani ya mata kallo ɗaya biyu sai ya ji abin bai mishi a zuciya shi ba to sai dai kuma yin mutum ba wannan ko kuma hallau jahilci shi ma'aibu ne sai ga gonin zai wuta ba da matan zai nemi ta yi ado kuma ya dauke ta bayan inji kuma yana daga makuwa hannu ka gani suke ce haka ga mutum ya dauko mace a baya ana wani ana mata wani faɗa faɗa to mata shi amma da ka tsinka mutum ya dauko mace bayan inji ana dariya ana nan to ƙarshen ta suka ce ba mata shi bace a ɗabi'a yawanci wanda suke kawai na an ɗauko macen to kuma bai bai bai sake ba kowa ba zai ɗaga ba hannu kawai huce ake in ma za wani mahi an huce a yau amma mutum ya zo wajen danja assalamu alaikum kuma ka mutum ya sai ya kalli mata taka daga abu ayi ba wannan ba wannan za mu ga kenan a cikin shi bukhari ya fitar da shi a kitabun rajibabu la tutu bil bayt uriyan ba da wafi tsarara sau da an shela ta hana kuma sai kitabul jihadi babu kaifa yin bazu ila ahalin ahad ya ake watsar ma wanda aka kulle yarjejeniya da su ya ake watsar musu yarjejeniya kaga zo aka yi mi aka shelanta wa zamin min Allah wa rasuli sanarwa shela daga Allah da manzon Allah subhanahu wa ta'ala kenan an shelanta mu a magazi babu hajji abubakar bin nas hajjin da sai na abubakar ya yi amirin hajji a tafsir kuma suratu bara sai kuma babu kawai yi ta'ala fasihu fil ardi arba'ata ashhuri haka kuma dai a tafsiru azanu min Allah wa rasuli sai kuma babu illal ladina ahadtum min al mushrikina can ma dai maimaita duba da aikawa da aka yi kenan a je a shelanta yin baran baran wannan ya nuna haramcin bayyana da tsireci wannan kuma a sallah ko kuma a wajen sallah duka haramun ne malamai sun tattauna tsireci na namiji daga ina mafiya suka ce daga cibiya zuwa kenan guyoyin shi wannan tsakankanin kenan haramun ne a samu bayyanansu wala a sallah wala kuma a wajen sallah babu ma yi kutar baban da zai bayyana mana ma yi kutar abinda ake ambatawa dangane da hukuncin bayyanar da cinya mine ne hukunci wanda zai zamanto a cikin sallah ya bayyanar da cinye shi shin sallah ta baci ko ba ta baci ba cinya tsiraici ce ko kuma bata daga cikin abin da yake tsiraici an anas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ba fa sallaina indaha salatar gada bi ghalasin فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله في زقاق خيبر وإن ركبتي لكمص فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حصر الإزار عن فخذي حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساعة قام فساء صباح المنظرين قالها ثلاثا قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والخميس يعني الجيش قال فأصبناها أنوى فجمع الصبي فجاء دنيا فقال يا نبي الله أعطني جارية من الصبي قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت هيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيتني هي صفية بنت هيي سيدة قريضة والنظير لا تصله إلا لك قال ادعوه فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من الصبي غيرها قال فاتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل صداقها إذقها حتى إذا كان بطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا قال من كان عنده شيء فليجي فيه وبسط نطعا وجعل الرجل يجيء بالتمر والرجل ويجيء الرجل بالسمن وآسبه ذكر السويق قال فهافوا هيثا فكان وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم daga Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadi Khaybar shekara ta nawa eh shekara ta bakwai Khaybar ina Madina take a wani bangare na madina sai ba take me ya sababin yakin kamar ka ce da magaram da talib kaga ai talib tana ila arewacin da mazu mene ne sababin kusa zo ta kai ba ban ji ba kana haɗin ƙairuka shi kuma yana haɗin banu ƙirera garka aka yi ƙara na'am kenan suna shirin sai yake wanzu na sassan duba da sun warware kenan alƙawarin yau fasalle na inda ha salatar kada sai muka yi salla inda ha a nan salatar kada salla ta sahiya bi galasin da duku-duku galasin da zulmatu akirin lel idan salata da zau'in saba yana an samu haduwar haske da wannan saboda haka kenan da wurwuri farake ba rasulullah sallallahu sai annabi sallallahu ya hau abin hawan shi warake ba Abu Talha a lokacin Abu Talha ma sai ya hau kaga ladabi na sahabbai ba sabar ku na sai bayan hawan manzo Allah sallallahu wa ana radifu Abi Talha Anas sai ce ni kuma ina futirin Abu Talha ma'ana ina bayan Abu Talha fa ajra nabiyullahi bi zuqati khaybar annabin Allah sai zamanto ya su kwana a wannan titina na garin saiba wayan na rukuba tilata musu fafiza nabi Allah sallallahu har ma guyoyi na suka taba cinyoyi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam summa hasara al-izara sai kuma wannan kwarjalle sai zamanto ya yayi an fafizihi sallallahu alaihi wasallam daga cinyar manzo Allah sallallahu kaga a lokacin da kake gudana kake kilisa zai iya yiwa iska ko da kenan me ya daga izari kin mutum kenan wani bangare ya zama ya bayyana ba lalle bai zama to kenan mutumin ne ya yimi ya yayi saboda haka yanzu ka hau saman doki kana su kwana shi kenan za a iya samun mai daguwar izari tunda ba wando bane ba kaga za a samu mai kenan yayewa a lokacin ya ce fakiza da kuma hasar izara an fakizi sai kuma wannan izari kwarjan sai yayi daga cinyar manzala sallallahu alaihi wasallam hatta inni anzur ila bayad fakiza nabi sallallahu alaihi wasallam anas ya ce har ina ga haske na cinya ta maki sana-sana falamma da kanar ƙarya lokacin da maki ya shiga wannan birni ala ya ci allahu akbar allah subhanahu wata'ala shi ne madaukaki sama da komi da kuma kowa kaga nan faɗin kenan kalima ta allahu akbar a lokacin da aka samu tunkarar waɗanda suke makiya kenan tunkaruwa zuwa ga makiya kharibar khaibar khaibar ta rushe kaga kenan kyakkyawan fata ma'ana an yi an gama kawo kaibar ta zama kuwai inda idza nazalla bi sahati qawm lalle kam mu kinna ya har muka sabka a farfajiyar wasu mutane fasa asbabul munzari yace to lalle kam fasa ayamuna asbabul munzari daura walkinka ko kuma asbahi na mutanen da aka ma gargadi suka ki قال هكذا انا بصراحه سن uku yi hudu wannan kala wa kharajar kawun ila amari sai mutane suka wuta garajensu ayyukansu faƙaru sai suka ce muhammadin wal khamis ga muhammad nan wal khamis da kuma rindina rindina da ana ce mata khamis saboda kenan abin da ta kumsa na maimana da kuma maisara kaga nan dama da akwai da akwai kuma nan da akwai kuma wanda yake na gaba da kuma wanda yake sa na baya da kuma kalb kenan tsakiya kagami a hada uku shine ake cewa mukammas ko mukammas irin sa da 20 ne irin sunan baitukan da ake ma wannan saboda haka ila amalin faqalu muhammadun wal khamis suka ce ga muhammad nan da kuma rindina qala fa asabna alwa sai muka dace da ita ma'ana muka ci galaba da karhi fa jumi'a sabu a lokacin sai aka tattaro ribatatu faja a dihiya a lokacin sahabin nan dihiya sai zo dihiya bin khalifa da kalbi wanda yake iya daga sahabbai wanda ubangiji subhanahu wataala ya kyautata suransu wanda kuma malaika jibril wani lokacin yakan zauwa a sura irin tashi mafi yawan malaika jibril zai zo ma annabi sarasa a sura ta bil adama ya hirkida zuwa sura ta kenan dihiya faqala ya nabi allah ya nabi al'aƙini jariya mina sabi a yamin kyauta a bani wata kuyanga daga cikin ribatattu kenan kaga ce aƙini jariya mina sabi a bani wata kuyanga daga cikin ribatattu faƙal iza ka hudu jariya sai ce ce ka ɗauki wata kuyanga daga ciki faƙa da safiya bin tahuyayi shi kuma da je ɗauka sai ɗauki diyar shugaban gabaki ɗayan tahiyar kaga dauki kenan jafiya daga cikin jawari shi kuma sai dauki diyar shugaban tahiyar gabaki da jikar annabi harun faja a rajulun sai wani mutum ya zo ila nabi sassan faƙari ya nabi yamma ya ce ya annabi allah tsaye ta dihiya safiya bin tuhuyayi kuma yanzu dihiya kamar shi kyautar safiya bin tuhuyayi sayi da ta ƙuraiza wa nazir wanda ita ce shugaba diyar shugaban wanda yake kabila ta banu nadir da kuma banu kureza kuyayi bin akhtab saboda haka biyar shugaba ce gaba ɗaya ta waɗannan kabilun guda biyu saboda haka sayyada ce bangaren mai waɗannan kabilu guda biyu manya-manya wanda suke zaune a madina kaga kureza banu nadir ailuka wannan guda uku duka suna cikin ƙwaryen madina suna tare da banu kaila ausu da kuma khazraj kenan ausu da khazraj banu kaila ƙairuka banu nazir banu ƙwareda suna tare da su zaune su kuma yahudu khaibar suna mai wajen madina to kaga ita mahaifinta huyayyi ibn akhtab shugaba ne na banu qurayza a shekara ta nawa aka yaki banu qurayza shekara ta nawa suka warware alƙawari ne zamu ce ha shekara ta bakwai eh shekara ta biyar kenan shekara ta biyar banu nadir shekara ta nawa suka watsar da alƙawari shekara ta uku la taslu illa laka ba wanda take dacewa gare shi illa laka sai gare ka dan ji shi wanda ya fani to tun da kaga cikin tahiyyan nan da kai sayyidina Bakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali akwai manyan manyan sahabbai kaga inda ma kaddara ma a ce a bar me to suran ko wadancan ka gani saboda haka kenan ta kakashi zai zama to ya dauki wanda take mafificiya alhali kuma ga wasu ai kaga ba a yi ba adalci a wannan janibi inda za a dauka shi a bashi inda za a bar shi kenan ya zaɓa kura inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shi kenan amma ta aka je ka dauki kenan daga cikin gama gari kuma sai ya dauki wancan illa naka tsala sai ci ud'uhu ba ke ce ku kira shi fa ja'a biha sai zo da ita falamma nazara ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam da ma ke dube ta sai ga eh haka ne ita ce kuma salsala ma annabi haruna ce kaga nan gurin ga ta jikar annabin Allah wa ta hidaciya da shi annabin Allah sannan kuma diyar shugabanni guda biyu inda za a bar madiyya ita ba lalle ba ma ta karɓi musulunci sau da ita diyar shugaba ce yanzu kuma ta shigo hannun wani talaka daga talakawa to amma ya zama mijinta kenan jagora ne gaba daya kaga wannan zai zai sahi daga an karrama ta kuma dama babban manuwal shiga su addinin musulunci ita ce abin da ake ba falamma nazara ilayha annabi sallallahu alaihi wasallam ki yayi bibi gare ta kala yace khudh jariyatan min as-sabai ghayra dauki wata ribatatta daga cikin waɗannan ribatattu ba ita ba a wata ruwaya ma guda biyu aka hada mishi daga waɗanda suke kenan danginta kala yace fa taqa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ma ki sallallahu alaihi wasallam ya antar da ita wa tazawwajaha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wa ja'ala sadaqa itqa sai yasa kenan sadakinta ‘yancinta sadakinta ‘yancinta to ne zai hana ta karɓi musulunci kaga babu wani cin musulunci babu wani wulaƙantarwa ba to kaga hikimar musulunci in aka kamo ribatattun ba irin na kawure ba ne ba a sa su kaza a sai da a yi wani da a mafi yawa za ka gama ‘yantar da su ake duk wanda kalla ka ga wani an kamo shi a birsa da yaƙi ya musulunta kuma ka gaba a yi ba mai ba ‘yantar da shi ba kusan duk bayan da ka sani kawai haka wani zai sai bawa ɗari ma ya yantar irin sa shi haka za ka za su sassa yi wani abin da ya yantar ba a lissafi sai yawa suke yi duk wanda ya musulunta to ba za a bar shi ba iya karkashin kafirai kudin su kawai su da sun samu gaggace su aisha wai wani gwalagwale ne da wani da bari na ta zo ta ce an rubuta iyali uwa gidana sun rubuta mun fansan kai na uku iya tara aisha ta ce suna so kawai lissawa a basu shi kenan kin zama ne ta kirga kawai shi kenan ta basu lokacin da ta yi rantsuwa ba za ta ma ibn zubair ba magana bayan sun daidai ta ta ce aida alkawari na rantsuwa dalilin wannan bayan da ta yantar ba kaɗan bane ba to da wani abu ya faru kawai su sai suke kawai kuɗin su a nan gure yake tafiya sassayi wannan su yantar sassayi wasu in sun karɓi musulunci su yantar da su haka suke tsayi yadda kudi jari ya mina farfa ta kanabi wata zawaja waje ala sadaka ha ita ƙaha hatta idan karibin tsari lokacin da maki sarai sarai ya zama a kan hanya jihazar ta halin hukun musulun sai musulun ta cimsa ta ba da ta halin hukunan ne da dare sai ta kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ita kenan da dare waja'ala waja'ala ar-rajulu yaji'u bit-tamr ya zama to wani yazo da dabino war rajulu yaji'u bis-samr wani kuma sai yazo da man shanu kenan as-samr shine dungulan shanu wa asibuhu zakara sawiqa ina tunanin ya ambata kenan nan an tsallake ko jahazan ta hada umu sulaim fa hadat hada hu min alayl da dare sai ta zo ma manzala sassan da ita fa asbaha nabi sallallahu alaihi wasallam sai ma ki sallah sai waye gari kenan yana a matsayin ango kenan wanda yake yayi sabon aure kenan aka hanya ya ka tafi kala man kana yanda wushe on fale jibi wanda yana da wani abu na guzuri ya zo da shi ba laifi bane ba mutum ya arme a har hada taimaka a mutu walima irin wannan da ake rene ɗin wannan ɗan gangama don taimaka kenan ba laifi ba ne ku gama abokin ku zai arme a ce za a tantauna a ga sabga nan ya kamata a yi abu ta komiya to ba laifi ba ne abu ta komiya go sau da aka da amma mutu walima ku gangama ku siyo ragon ko kuma ku siyo marakin ba shi kadai ba za a bar ba ka zama ɗan ina da walima ta atuwa da ya shirya walima a ku ne ku gangama ku saman mai walima man gane inda she'un falaji bi dole yana da wani abin zo da shi wa ba sa tsane tsa'an sai aka shi wa ɗauri kamfon waje ana rajule ji'u bi tamur sai zama wani ya ka dabino waje ana rajule ji'u bi samur wani kuma sai ka dungulan shanu wa asibu zakar sawiqa ce wani ma zai kawo soyayyen gari da aka soya alkama da ciku a ci ala fahasu haisan sai suka tara wani gwargwado haisan wani abin da ke naka cakuda daga nau'i nau'i gutsurar ciku da kuma gari wanda yake soye da wannan fakanar walimatar sulasarsa wannan sai zama shine walima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadi a wannan hadisi zamu ga kenan abinda ya sa mare kama ya zukaru tilfaqi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kwanawa a doki sai zama mi kenan izarin shi sai yayi sai wani abu ya bayyana na cinye shi da wannan wasu suka ce kenan cinya ba al'aura ce wasu kuma suka ce a'a cinya al'aura ce saboda hadisi na Abdullahi ibn Abbas da kuma Muhammad ibn Jahash Muhammad ibn Abdullah ibn Jahash da kuma abin nan sahabbai guda uku daga cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi musamman hadisi na Muhammad ibn Abdullah ibn Jahash lokacin yace muna tahiya da manzo Allah sallallahu alaihi sai muka zo huciya gurin ma'amar wa kada shi kashafa bakai da ta sai gashi kuma cinyoyin shi sun yayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qatti fakidaka libe cinyoyinka fa inal fakhid awra saboda cinya al'aura ce haka shi ma hadisi na Abdullahi ibn Abbas shi ma ne a ce shi manzo da sassan yayi umarni da cewa ghatti fakhidaka fa inal fakhidha awra cinya al'aura ce autarwa ma ke ce al fakhidu awra cinya al'aura ce shi yasa Imam al-Bukhari asalin littafin sai ce amma hadisu Anas fa huwa aslan ya ce hadisun anas shi ne mafi inganci bangaren isnadi hadisi na ibn abbas da kuma muhammad ibn abdullahi ibn jash shi kuma yace shine ahwa shi ya zagayewa kenan ne wajen tsoron Allah wajen kiyayewa tunda inda liftilaf kenan in misali ka lullube akwai matsala ka huta daga sabani baka bayyana da cinyarka ba kaga baka cikin me baka cikin sabanin amma ya ka bayyana ba kere yanzu kai kana cikin sabani cewa ko ka bayyana da tsireci ko kuma me baka bayyana ba sai ce to wancan hadisin shine ahwa hadisi na kenan ibnu abbas da kuma muhammad ibnu jahash hadisi ne da malamai suka ce darajar shi hasan ne kamar yadda shek nasir ma da yana za'afa shi kuma ya taraju'i akan hasana shi sau da haka kenan sai manzo Allah sassa ce al-fakhidu awra to kaga shine wanda yake ahwa bangaren kiyayewa da kuma tsoron Allah da kuma takaita to amma nan wa suka ce to nan gurin da ya bayyana na mazara sassan kaga can magana mazara sassan nan kuma aiki ne wanda aiki yake iya daukar hususiya sannan kuma ba wani abu bane ba me a karan kan yayewa to kuma sai a dawo na sayyidina Usman lokacin da nan sallallahu yana zaune ya sa kawashi cikin rijiya ko da zari lokacin ya yaye kawashi haka shi ma sai dai na bakar ya nemi izini ya ce shigo a bashi bishara da aljanna na musa da sanar bai yi ba mi bai rufe ba sai dai na umar yanzu amma da sai dai na usman sai wa zana sassalam sai rufe aka tambaye shi sababin mai yana musa sai ce ba zan ji kunyar wanda mala'ikun allah suke jin kunyar shi ba suka ce tuwon al'aura ne shi ma nan kaga da haka nan bai faru ba to akwai lafazin da ya zo kuma kenan rukubata kenan gwiwoyin shi to shi ma wannan suka ce kenan akwai ihtimali karkashin wannan saboda haka kenan da sai a ce lalle kenan ya yi nuni sannan kuma shi ma ne ma dama wancan na kauli ya inganta to kaga fi'ili yakan daukan waɗansu ihtimalat kamar kasantuwar khususiya da wani abu makamancin haka ma dama kenan ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ghaddi fakhidaka fa innal fakhida awra to hadisan waɗancan sahabbai kuma haka nan ɗin ya tabbata na umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan lullubewa kenan cinya sai kuma za mu ga a gehe ɗaya ɓangaren safiya radiyallahu ta'ala anha yadda manzala sallallahu alaihi wasallam din ya zamanto ya keɓance ta gare shi bayan ɗaukar dihiya wannan ya gabata cewa kenan la'alla ɗaukar da dihiya ya kaga zai zamanto ita da kanta ba zai zame mata alkhairi ba ta faɗo a kasan dihiya sannan kuma shi da kan nashi zai zama wajen raguwar sahabbai kenan duba da ita ce wadda take jagora ko kuma ɗiyar shugaban tahiyar duka gabaki daya saboda waɗannan darajojin da ta tattaras kaga ta hi dacewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan iya daga hadisan da zamu ga cewa waɗanda suke mulhidai suke tsuntsunto su dan cin zarafin addinin musulunci dama Allah subhanahu wataala ya wuce amma alladheena fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min hukmiha al-fitna wa ibtigha'a ta'wil saboda haka aikin su ne wannan sannan kuma a gehe daya zamu ga su dai waɗanda suke fi qulubihim maradun cikin zukatan su da akwai cuta to duk inda za a ce maka ga wani abu ya sauka ko kuma wani nasi to wannan nassin wanda a ka'ida su masu imani ne yake ƙara musu imani to su kuma sai kara musu cuta a kan cutar kaga wannan kai a gehe ne mai yake nuna ma daraja manzana sallallahu alaihi wasallam fallan manzana sallallahu alaihi wasallam adalci na manzana sallallahu alaihi wasallam to amma su kuma yake kallon shi ta wani mahanga din ta daban saboda asalin mulhidanci shi ake cewa mulhidanci a bakin mutum ya nuna shi musulmi ne ya nuna shi ne sa annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma kuma a zuciyar shi yana jin haushi duk wani abu yake nema sai su kima salasalisali da irin wannan suna daga hadisan da abdujabbar ya dinga daukowa wanda mutashirkun suka yi kokarin tattara su don suka manzana sassan da addinin musulunci to sai ya dinga daukowa irin waɗannan wannan hadisin za ku ga yana daga cikin kenan hadisan da ya dauko ya ba su ma'ana ya musu ƙari na kenan gabai kamar yadda kenan dama wanda suke fantararru sun saba ga bakin iyaka hadisi sai su mishi ƙari daga aikin waɗanda suke masu kirkirar hadisi da kai wannan imam malik yace hadisi zai wuce daga wajen bai wuce tsari ne ba amma in ya ce wajejen zai dawo ya kai kamun da to kaga zaka ga su irin waɗannan sai su dinga faɗa abin da shi a hadisin ba haka ba shi yasa duk in aka ce ma ai ga nan sai ya ce kaza ko kuma ka samu hadisi a wani littafi wanda yake ba usul ba in zaka yi aiki ne malamai suka ce ka koma zuwa ga asali ka koma zuwa ga asali in baka koma ba to za ka ringa samun matsalolin kenan ciccirarwa abu yanzu ka ɗauki misali akwai wani da ya rubutu akan akan ibn taymiya wata risala lokacin wani gidafi haka sai rubutu akai wannan shi'a ne sai ringa gutsurawa abubuwa na cikin minhajus sunna kama abubuwan da shekul islam in ya bujiro da abubuwan sau da haka a babu na ilzami shi kuma sai kokarin mai gatsawa gaba ɗin ta'ilza in har kaza kaza kaza ne in har a ce wannan abu sai dina bakar da ya yi shi yana nuni akan cewa rinda ne ko gwamnafinci ne ko kaza ne to ai sai dina ali kuma a guri kaza shi kuma ya kaza ya kaza in ka ce nan ba amma mazara sassalan biyayya ba to lokacin da aka so sulhul hudaybiya mazara sassa ya ce ma sai dina ali ya shahe wannan rubutu na rasulullah sai ya ƙi shahewa to a nan wurin mene ne abin da ya yi shin rashin shahewa shi ne ko kuma shahewa shi ne abin da ya yi zai da ƙarshe ne manzo Allah sallallahu ya shahe da bai shahe bai yanzu nan wurin wannan da ya ƙi shahewa haka nan yin ba laifi bane sun ka ce can gurin sahabbai an ce su warware sun ki warwarewa manzo Allah sallallahu ya ce sai ma da ya shiga sai da ya sannan suka yi kenan sun mushi tawaye sun mai goni to can kuma da aka ce sai da dalar da shi ma shahi shahi ya sai da magana sun sai shahi to shi kuma nan gurin kaka to yin su ɗauko kamar wanda kaga yi ilzami in ka ce can kaza to kaddara nan ma laihi ne in har can laihi ne yanzu nan ma za ke nan baka nan za ka ce daidai ko to su ma can daidai suka yi kenan wani sababi ne ya sa na ɗumucewa da wasu abu wanda suke da to irin wannan ilzamin sai ɗauko sai ce ai gashi ma ya ci mutuncin sai da ali ya ci sai da ali to shi ne irin wannan kaga an nuna ma a littafi ai ga shi ba na wurin wani hadisi an ce kaza koma asali koma asalin kenan inda asalin hadisi ke ka komi ga shi na a fili sai ka gane ƙarin wannan akwai munafikin da ya ƙara shi a kuma wannan iya daga hudu a ɗinsu na takarim ma bai na shi a sunna daga cikin irin dubaran da suka ɗauka bayan misali rubutu da wani ɗan shi'a zai yi na wani littafi wanda a sunna asali sanannen littafi ne kama ce kitabu tarih kenan tarih na ibn jarir tabari to sai a samu kuma wani shi shi ma sai kitabu tarih kuma shi ma sai saci sunan sai sa yanzu kenan in suna son su maka kenan me su mayar da kai zuwa ga wancan sai azumin magana ya ce magana ma ta zo a kitabu tarih to kuma wanne suke ne kenan wancan kaga nasu to ire-iren waɗannan abubuwan duka yana daga wannan jinsi ko kuma ruwayoyi da aka samu ziyada ta abu mukhilaf wanda ya dinga bin ƙari duka bakin gabar ga bakin yadda hadisin yake bai wuce ba su ɗira biyar to kawai shi kuma abu mukhilaf sai mashi ƙari sai kamar fefa hudu haka wani labari ga bakin sakataccen labarin sai kuma sai kankara ya kankara ya kankara duka sai ci mutunci to iri-irin waɗannan abubuwan duka kaga suna shi yasa za mu ga shi ma sai ya ɗauko duka ya dinga ƙara abin da babu shi a kare kuma sai ce cikin buhari to mu kuma yau kaga allah gyara halayen mu bi babu bin mu tsaya mai karatu kaga mu kuma matsala bin mu tsaya mai karatu da an ce cikin buhari to kai buhari ba maka da ko kuma buharin ka na salula ne to ka gani ko kuma buharin ma bai baka magana kaga ai suna irin wannan wani hatta da su ma shi a ai suna yi sai mutum ya ce cikin littafin kaza ka gani wani ya ce cikin wasiƙatar ikhwan na ibn fori aka ce mujalladi na nawa ya ce na biyar to ka gani to littafin da huce ba takarda goma ko ko biyar ba to ka gani to littafin da huce na ba yan warakat kaga menene jayo saboda yawanci akwai su mafi yawa zaka ga suna dogara karatunsu abin karanta jarida akwai ta almizan da take wata wannan lokacin zaka ga su ba sabarinsu sai sun saya an karanta sai cike ne he wani karya shi ku a duniya ba a duniya dan shi a ba wanda yake cire mahula akan karya ko mai hudi albarka wurin dan shi a karya ko mai hudi albarka in kana neman makaryaci karshen lamba ka zo kan ɗan shiya kakari shi wajen shi ƙarya ma wani rukunin imani ce ƙarshen mataki ɗan shiya ƙarya ce duk salo da salon yaudara da salon kamba abu a samu ƙaramar kowa a kawo babban abu a don ƙaramata sai ɗan shiya magana da basa kai saka ba ko tashoshin shi kake tashoshin su kake saurare ka zama makareci nan ba daya duk labarin da za su kai kaga akwai ƙarya ciki inda za a ce ma tashar shi a ta ba da labari sai ka koma ta tashar da ba ita ta ba da labari ba sai ka ga ƙare-ƙaren ƙarya a tashar shi su wannan abin suna ci ƙarin shi ƙara ma abu nan ba sai shahara da wani abu baka je shugaban su ba da zazzaki da aka ce ai matsala abin ratattakacin yadda ce ratattaka ta yi wai ratattakacin yadda shi ce aka yi gwamnati saboda haka kawai yana sai nuna wata karawa ce in ba nan da amma cinya ratattaka ta yi to gaga to ƙarya ne ƙarshen nan ba ɗaya ba kuka ji ƙarya abin sai kai da kanka kaji abin nan labarin ƙarya in kana nema sai waje wannan mutane to shi yasa in kuma littafin su ne ka ɗauka cewa za ka yi kawo wasu alfa lela wa lela ce sai a tatsun ya kurum za ka yi tashi an yi wane ne wani ya ba sai da na hussein wai ya ce allah mai da ka budurwa shi kenan kawai na zuwa gida ya ka ga ya koma ya budurwa yake yi a da zazzaki ne yake wa zai na faɗa haka to gangari sun ƙarya ne lamba ne su wannan ƙarshe ne sau da aka irin wannan akwai bukatar faɗaka to shi ne sai gari sai ce a cikin buhari a cikin kazawa duk ƙarya ce duk ƙarya ce da ka ɗauko abin ba haka ba saboda me yasa kenan su wanda suke gaban shi dama yawanci kaga irin yan jagare yanzu ne kawai wanda kawai mutum ya buga buga dan daba ne su suna son guraren da za a yi ba a yarda ba dama duk inda ka gurin yan ba a yarda ba suna taruwa to kawai ka sanya ne e kawai ba a yarda ba kaza kaza kaza eh ka tare kai ba to kawai zaka ga su inda zaka dauke gurin yan ba a yarda ba da yan neman fitina su yanzu suna zama gurin in ka zo kawai satin gaba daya biyu uku sai ba zo ba aka zabi wani shugaba ba faɗi kaza duk watsa ya zasu wani ma barci zaka ga in ana gurin karatu yana barci amma da yanci ai an zara wani shugabannin da Allah musu kaza Allah kuma amin wai ayat qur'ani ba ta sa kafara ba hadisi bai sa kafara ba sai dai aka ce kaza aka yi zuwa kurme kai ta jin kafara kai ta jin mutane sun abin nan shi yasa ire-iren waɗannan majalis din ko da na yi kusa biyu in ka je ai ka ɗaliban gurin dijiyar ne yanzu yi wannan masu wani addini ma ba ara cewa an jeje shi mutu yana cewa ya gode ya kwambe ya kwan yana wane ne ya kwan duka kalli yan gaban ka gaba su da littafi shi ya sama lokaci ba a ma hasko su ba littafi kawai fita da nuni kawai fita da nuni kawai in kayi wani talaucin shi ya dame shi yana hannun kawai sai dan rana ko dan ji magana da za ka dan daga daliyar kawai a ce ba a yarda ba su waye azzalumai ne sun yi kaza allah tsine musu ana kabbara ana iko to ka cira to da Allah sai wannan ka cafi da to da Allah ina alaka da na na Fatima da wannan marajan su sun mance da ce annabawa dukkan su kyawawa ne ai daga alama aka ce ma wannan jika annabi ne ai ba mummuna to ta kaka ina zai zama mummuna jikan Fatima to sai da tana Khadija ko kuma mazwala sallallahu alaihi wasallam wane ne wanda za ce maka mummuna ai aka ce ba wannan jika annabi ne kuma ka gan shi mara kyau ko ba jika annabi amma jika inda jika annabi sallallahu alaihi wasallam kawai za ka samu ciyami kenan iyaye wannan me yasa sai da hasa da annabi sallallahu alaihi wasallam innabi hasa sai waɗanda suke da kamanceciyar da maza irin su Ja'far wanda ta da Hafiz ya zano wasu wanda daga baya ba mutu da haka suna kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su kyawawa ne amma nan sauke da ana kaga wannan wacin mutunci inda ana shara musulunci wanda ya faɗi wannan ai za a hukunta shi wani ya zo zai ya ga wani zai wuce da gemun shi ba gyara ya kwatanta shi da manzo salasala aka kama shi aka mushi hukuncin da cewa ya fita addini sai da ya tube ya janye daga wannan to ya ga wani da tuzu da gemun da gyara sai kwatanta gemun da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bai yiwa ka laifa wani akafashen mutum mara kyau wai ka ce wannan yana kama da mazalar sallallahu alaihi wasallam wanda alal intilaq ba wanda ya kai mazalar sallallahu kyau eh alal intilaq ba wanda ya kai mazalar sallallahu kyau to yaya ka ina ne aka samu wannan ƙarya ce irin ta da rubuta mu dai wajibi wanda yake kan mu kawai mai da hankali da dagiya da jajirciya da kuma lazumtar littattafanmu na sunna da kuma karatu da gasken gaske da kuma yi don Allah shi ne kawai ba wannan ba kenan duk wasu abubuwa da kwai mashkila don da su dai hallaka ku kullum sai dai su faru ba wai su zama to sun rabu ba Allah wasu da lafi da wani da kuma wasu da gane da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da akwai darura na ɗan takaita ne da wako a ce ba a yi bane shi ne ha? yadda ba yauwa ya kasi yauwa